ilimi da kuma aiki da shi insha Allah zan bai wa Dr. Sheikh Mara Bakar ya yi ta'aliki a kai insha Allah sai ta fadar da turan ma'azuwa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزاكم الله خيرا شيخ الإمام مالك مصطفى أكم من الموضوع بمهمة كثير وإذا وأن موضوع المرة الغامية بيان أكم سوى ɗaya ne daga cikin sabbukan da ke kawo wa mutum ilimi mai albarka mai amfani wani zai iya sa kai in na sami ilimi na ruwa na ga mai albarka mai amfani wallahi da yawa masu aka ce cewa na sha jin wasu daga cikin samarin sai mu zai samu ilimi wani albarka da amfani ake nema wai ɗaliban jami'a hawan da suke karatu a jami'a ta musulunci ko mu zai samu ilimin haka za ka yi tunani to ina ga wanda awamin nasu da akwai wata kinta wanda take nuna maka amfanin ilimi mai albarka kuma wanda daga cikin asbabu din samun ilimi mai albarka ne amfanin girmama malamai da girmama ilimi wanda malamai sun yi rubutu suka a kan haka ina ji kwanan nan da akwai littafin da malam mustapha ya sauke wa ɗalibai shi kan ta'alimin muta'allim muktasar ɗin shi ne da ko na ta'alimin muta'allim wanda a ciki ya sauwada safhat ya yi bayani safahohin da yawa ya yi bayani akan mahimmancin girmama malamai zan kawo wata kista sai kuma in ci gaba da abin da ya yi tsara na ta'aliki a cikin abin da malam mustafa ya bayyana ko kuma in ce zai idafa ne ba ta'aliki ba ibn kasir ya bayyana kistan wannan a ƙarshen aya rubama ya wajen da zai ta faru yankan musulmi da sauran malamai na tarihi sun bayyana wannan kista shi ne daga cikin wasu mutane karmayi ne mutum ne ya harkace alkur'ani karshe wajen harkace alkur'ani kuma duk masu siffar da suke cewa tsawamun ne kawamun ne mai yawan azumi ne mai yawan kiyamun ne mai yawan karatu alkur'ani mutum hafi amma ana nufi na kabila alhafi nisba zuwa ga harkacewa alkur'ani ya yi karatun gashi ya samu amma dan ka san karatu in baya da amfani matsala ne wata ran an ce jihadi kuma mutum ne mai zuwa jihadi ga ilimin kuma ga jihadi ko ƙwaryoyin zuwa jihadi wata ran an ce jihadi to wayanda aka je a yaƙa kirista ne nasara ne suka yi garu suka yi garu suka zagaye wannan kalmar sarar nata da gaba ko ba ya yi dogon shari'i ba suka yi garu suka zagaye garinsu suka rike ƙohoyi don ga a to shi yana daga cikin rundunar ta musulmi wanda za su yaƙi wannan mutane kawai ana nan sai ya ga ɗaya daga cikin ɗayan kirista nasara da ake yaƙa to dama ke sa jini mutum ya hana ka kallon mace al'ajinabiyya in aka samu su gaba da kar za ka kalle ka ɗauke idanka za ka ce ba ita aka yi kallo ɗaya ka meke kallo ka daga kallon ta har sai ta sha kwana kawai da mutane suke cewa ai an ba su kirta ba lahiya da ruwa ya gaya ma kana kallo ne ba ka sani ba ka ɗauke saboda fitina yake kai iya fama barka ga fitina da su samu wannan to ko da kallon ta ya ce mata kai ya ce mata kai fa ta biyu ilai ya zan yi same ki sai ta ce mishi sharafi na daya ka yi rikta ka bar musulunci ka bar ranta da muhammadu ya ce wannan kaɗai an ƙare ya gaya mata abin da take so ya yi ridda ya zagi addini ya yi waye ya zama kirista to kaga ilimi da amfanin da ake gaya ma wanda zai tsare ka ya dinga nuna maka tsoron Allah inna ma ya salla min ibadi da ulama ilimi na amfani shi ne zai saka ka samu hakki a wannan malam Mustafa ya mana isara akan haka to kaga yayi ridda mahal da sun Qur'ani ne yawan azumi yayi ridda ya bar musulunci ba nan ba abin takaici zai baka sai ka ji abin da ya hawa a gare shi daga baya ɗaya daga cikin musulmi daga baya yake tambaya yake yake cewa wani lokaci zamani ya ɗauka an zo an same shi aka ce kai ina sallaka da azumanka ina yake ce ba wani ne ya wulakanta ƙarshe ta wulakanta shi ya wulakanta sai aka ya ce yaya ƙur'anin naka yana na har da tana nan sai ya ce wallahi duka har da naman ce ta yi aya ɗaya duka alƙur'anin har da ya mace sai aya ɗaya ce saura kuma aya azaba ce take miji ita kaɗai rubama ya wajen labina kafa wulan kayan Allah ya ce sau da dama kafirai suna burin ina ma sun kasance musulmi amma babu dama Allah bai ga dama ba su musulunta wannan aya ita ka ita saura sai miki saura take azabtar da ke a nan doron duniya to wannan in kaji ana ce ma ilimin da amfani kar ka yi tunani kafin ya gina gina wallahi ka iya samun ilimin da zanto sababi ne na hallakar ka sau da dama nawa mutane sun yi karatu sun je jami'a ta musulunci amma an suka ta yi kamar da wasa suka ɗauki da tawafai na mulhidi ɗan falsafa wanda suke inkarin samuwar Allah kawai ne ga wani ya zo ya bar sallah ce duka ma ilimin koto ne ake yi nema ne ake yi kirdado ne ake yi ya je jami'a ya je wata ƙasa ya je wata ƙasa ƙasashen larabawa to da dama shi sa ilimi in ba da amfani bane ba azaba ce uku ba ne a gari ka Allah ce malam Mustafa ya ishara akan cewa da akwai hanyoyin da su mutane masu neman malaman suke zub da daraja na ilimi shine kwaɗayi mabuɗin hallaka in zuwa ko ɗaya daga cikin alƙalai na musulunci alƙali aljirgani wata ƙasida da ake ce mata suna izzatul nafs malamai suna yi wa suna yin wasiya duk tsarin ilimi dole ya karance ta don ya kiyaye mu zai rike mutunci da darajar shi saboda kiyaye mutuncin da sai ɗalibin ilimi da darajar ka shi yake sa a girmama yake cewa walau anna ahlal ilmi faluhu falahum walau azzamuhu fi nufusi la uzzima ولكن أهانوا فهانوا وذنبوا محياه بالأطباء حتى تحجموا إذا تعدى ما أبو سائل سنجرم من إلمه والله لا أنجرمه amma sun wulakanta ilimin su ma suka wulakanta har ya kai ya ka ana kyamar ilimin ba ba nan su ce ba za ka ji mutum yana sha kai furan ko arab dan sa dana rasa duka kenan yana wulakanta ta inda kai da kake karatun furanko arab kake karatun addinin musulunci lokacin da kake karatu kana riko da cewa dan da'awa dan ɗaukaka addinin Allah dan mutane in suka ga wannan wannan abin naka za su girma wannan jami'a amma kai ka nuna dan duniya kuma duniya ta ki samuwa sai suka ce rasu duka ko ka duk da mutane suna jin rasa duka ka rasa faransi ka rasa larabci to wannan rasa duka ce ka rasa duniya ilimi na duniya kuma ka rasa ilimi na lahira gaba ɗabi'un ɗalibin ilimi gaba ɗabi'un addini mafi yawa amma da akwai alhamdulillah wanda hanya ce ta da'awa hanya ce ta tabbata shi yasa kada ka yi ilimi don kwaɗayin duniya ka san da cewa kai da kake neman ilimi a jami'a ce ko a wata madarasa ce ko a makaranta islamiyya ne ko a masallaci kada mutum ya tunani a ɗalibin ilimi wani nesa ne wannan a masallaci da mana yake sa maka karatu littafi kana halarta a sati sau ɗaya ko makamanta haka kada ka ɗauki cewa kai ƙarami ne wallahi daraja ne ɗaya daga cikin magabata ibnu hazm yana da wajen shekara arba'in ya koma karatun addini ya zama babban malami ga shi canja ya ya hawale zuwa ga ayyuma addini mutum da ake ta al-imam ibn hazm har yanzu da sawaban shi sun zamto babba wata mazhaba da akwai wata mazhaba da ake tabbata zahiriya ita wannan mazhaba ta kai ta yi indirasi a dinga hudunta a tarihi da a yi amma da ya tashi ya rike ta shi kadai da mazhabobin nan guda biyar yake mutu yake hudin dalilan da yake neman rinjayar da ra'ayin wannan mazhaba shi yasa har suke mishi lakabi malamai suke ce mishi ibn hazan jinshin wahda shi kadai rindina ne to yana ɗan shekara wani dan arba'in ya koma karatu ne neman ilimi na addinin musulmi da kawai karatu ne na yaren larabci harkar siyasa da harkar ash'ar adab da sauransu amma ya zama babban malami kakka yi tunani kakka ɗaya mai kauna kana iya siya idan ka ga ka riƙe girman ilimi da darajar ilimi ka mai da hankali akan girmama malamai ka ga mai da hankali kuma akan girmama ilimin da kake karanta sannan ɓangaren abin da ya shafi ɗaliban ilimi da sun rena malamai wanda na faruwa da dama abin da ke ɗaukar mutane rudi ya ka jin ya ta kai tun da ga littafi na me zai kai ne na zuwa zauna da malami ya ce zai daga karantawa sai ya gama jami'a ta ta larabci ya ce zai daga karanta daga nan gurin yana sani sai yana da kasin suka wasu malamai ya ce daga nan zai daga ɗaukawa ta yi a littahi yana tarjama na faransai ko na hausa ya ce daga nan zai dinga karanta ya sa malamai ke cewa bayanan ta ba a ɗauki ilimi ga wanda yake a suhufi wanda yake karatun alƙur'ani ta hanyar ƙur'ani kaɗai bai yi zama malami ya zama da alkutubi wanda yake ɗaukar ilimi ta hanyar littahi bai je gaban malami ne ya zauna ilimi ana ɗaukar shi littafi wasu malamai suke kawo wasu abiyati akan wannan munasaba suke cewa am yazunnu humra anna al-kutuba tahdi akhatahu min idrak al-ulum wa ma yadri al-jahul bi anna fiha غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم yake cewa wawa yana tunanin wai littafi zai iya ba shi ilimi abadan littafi ba iya ba ilimi bai a cikin da akwai ababen da suke rikitarwa da mutum hankali daga cikin misali kaɗan kalma ta alburu da albiru da albaru in ka samu littafin da bai da wasariya za ka wumance in ba a ruwan malamin ba kowanne ma'ana shi zama ka iya gani ka karanta shi albaru ka yi suna ne daga cikin suna Allah ka iya karanta shi albirru aiki na da'a ka iya karanta shi albirru kan ya karanta shi albirru gaban ma shi ne alkama to wanne ake ne irin wannan dubunnai da akwai dubunnai da akwai a cikin lissafin ilimi kai littafi a iya buga shi da akwai kusakurai a ciki saboda wata ba take buga injin da yake bugawa yayi kuskure ya za ka iya bambance kuskure a alkur'ani da akwai kalmar da bayan da take a rubuce ba ake karantawa bayan da aka rubuta ta ba ake karantawa ko ya zai an kana cewa a ai da faransai yake karanta malamai sun yi tifafi gane ta ba karanci lafazi na alkur'ani da wani yare lafazin alkur'ani da yaren larabci na karanta da akwai harfukan ba yanda za a yi a samu wani yare wanda ba na larabci ba ya ba karfi kalma ta abba babu ita a kowane yare yaren larabci kaɗai yake ne da akwai wani sautin da iya yaren larabci kaɗai yake ne yau kaga dole ne ka zauna gaban malami wannan nukta ce mai muhimmanci ne haka game da gama garin mutane rashin girmama malamai rashin sanin darajar malamai game da garin mutane daga cikin misalin ke da kwai a mujtama'unmu shine yau za ka ga in ana zaune a majalisi gurin zama inda akwai malami a gurin zama inda ɗaya zai yi tambaya haka ga wani yayin karab ya amshe shi kuma ba malami ne ba karab ya amshe kuma wallahi Allah kaɗai san jahilcin da ya zuba a wannan wuri kuma tambaya ta addini wallahi na faruwa wannan da dama a majalisi wani ma kaga malamin shi ne ma a zaune a gurin wanda suke fasari yake koya shi a yake koya mishi a masallaci yake koya mishi a makaranta amma daga an yi tambaya karab ya amshi alhali inda za ka ga malaman junan sai juna sun san ko darajar kowa za a kowa ya ce wani ba wani wani ba wani suna turawa juna amma a majalisin da akwai ga madaran mutane karan za a ga wani ya ɗauka kaga da akwai mutane shi yasa rikin sanin darajar malami na sanya ka ka dawwama a jahili babban musibar da yake cikin rikin daraja malami shi ne za ka zauna a jahili ka mutu ka je ma Allah kana jahili shi kuma duk mutumin da ya mutu yana jahili alhali da akwai malami ɗaya a garin su bai da wuce malami ɗaya a ramadan malami na wuce bai da uzuri babu uzurin da ya ga Allah shi yasa malami kamar likita ne malami suke cewa idan ka je wa likita kana nuna mashi iyawa da kwarewa ya maka magani to haka malami an baka girmama shi baka darasta shi bayan da za a yi baka ilimi na amfani bayan da za a yi karantar da kai ko ya karantar da kai cutuwar da zai a zuciya Allah ne ya zare albarkar ilimin naka ke sa mai tari ya kawo ta abiyaki yake sa inna sahiba wani mu'allima kilahuma la yusahani idahuma la yukrama واجلس بدائك إن جفوت صديبه واقنع بجهلك إن إن إن جفوت معلمه yake cewa malami da likita gabaki ɗaya su basta ba ka abu ne amfani na daga cikin aikin ku idan ba rage na ba haka ce duniya ke zama da ke ta ilimi gabaki ɗaya yana taƙaituwa a abu biyu ilimi mai gyara gangar jiki likita shi ne kan gaba ilimi mai gyara zuciya ilimin addini to malami ne duk wani ilimin da ba wannan ba yana hidima ne ga waɗannan yana biyowa baya to kaga girmama malami yana da muhimmanci shi sa ce in ka je ma likita kai mishi jahilci kai girmama shi kai jahilta shi zai barka da cutarka nawa da dama mutane a likita ka san su sun mutu dalilin wauta da suka nuna ma likita ko iyawa da suka nuna ma likita ko nuna cewa ba su yarda ba da likita ko likita da ya lura alamun suna neman su su nuna mashi iyawa yake tsoro kai ya je ya kuskure dalilin wanda ya je ya mishi kuskure maimakon ya turɗa a allurar da ake sama a jijiyar da ake sa jini ya turɗa a jijiyar da suke gurgurta mutum wajen karkarwa to haka malami a zuciyar ya ji ba daɗi wanda yana sabbaba maka zarewar albarka ya ji ya kuntata da kai a zuciyar ko da a fuska ya gwada ma daidai ne ke sa wallahi girman malami na da gaskiyar abin da ke kawo alfanu da albarka ta ilimi Allah ta maka Allah ta alkhairi dan uwa ga ɗaya daga cikin malamai na wannan unguwa malam Abdul Ghaffar ya zai yake mu domin yin wannan muhabara wanda wannan karo ne na biyu kuma insha Allah ba zai kasance ba karshe da izinin za ta baraka wa ta'ala wata ran muna neman alfarma insha Allah wata ran da Allah ma za mu yi tawaga mu zo da ɗan uwa da dama wanda muke dawa da su da muna da kokari alhamdulillah da muke yi a nan kwanin ɗan da ɗan uwa malamai da sauran ɗan uwa muke yin unguwa unguwa bangare-bangare muna ƙara wa'azi wata ran insha Allah za mu shirya mu kama ku ziyara ta Allah dan Allah mu zo da tawaga mu insha Allah bi idza tabaraka ta'ala shine daman ilimi malamai suke cewa ilimi sunatu baina ahli shi ilimi kulla danganta ne yanda kaga in ka daura aure ka auro kai kana bagobiri ka aure baka tsuna ko kana bagobiri ka aure ba zabar ma kun riga kun kulla danganta ko to haka ilimi daga inda ka fara neman ilimi wanda yana haka ne an kulla danganta haka an ba da neman ilimi ba bayan da za a yi mahaji ba da daga fara yana marari ni ina nan zangar daidai kuma na zauna marari a nan zangar a hanyar ilimi muka haɗu kuma ya gayyato mu dalilin shi aka haɗu ga malam Mustapha ga sauran yan uwa to wataran kuma wasu ma yan uwan za a haɗu kuma mu ma wata ran wala Allah muna sa ran mu ga kuma kun shirya an kai mana ziyara wanda shi ne yake kawo ci gaba Allah ya albarka da alkhairi sai dai da akwai wata ɗan tunatarwa da yake so in yi wanda ganin amfanin wannan muhadarar kenan wannan muhadarar ta kunyo mana da wani abu wanda ya kamata da yau mu ɗauki ka'ida shine dukkanin ilimin da ake badawa a masallaci ko ku yarda ya tsaya iya ku iya ɗan uwa ku yi kokari daga cikin ku da akwai wanda tabbas sun iya harakar yaɗa wa'azuzzuka audio a yaɗa wasu musulmai masu amma da ya kaga dalilin wannan Allah ya sanya ma unguwar ku albarka ya sanya ma masallaci albarka ya sanya yan unguwa albarka bidiyo a dinga ɗauka ko ba a iya ɗaukan duka muhazara a dinga ɗaukan wani ɓangare wani ɓangare ana yaɗawa a buɗe shafi da sunan masallaci a dinga yaɗa karatuttuka wannan abu ne mai muhimmanci a yi ƙoƙari a samu wanda zai ɗauki nauyin yin haka wani kuma ya ce na ɗauki nauyin taimaka miki da lega da nesa ai ta yaɗawa wannan abu ne wanda yake da mahimmanci abu ne wanda yake da albarka mafi yawan masallatai da ta hanyar su za ka ga wani an samu makaranta babba wata an samu jami'a wata an samu kaza da akwai masallacin da ta hanyar su suka zanto jami'a masallaci na azhar masallaci ne amma ya koma jami'a haka na zaituna na qirawat haka masallacin harami ta hanyar shi jami'o'in da ya hudo ba kaɗan bane ba daga cikin babban jami'a da ya hudo shi ne ummul qura jami'ar ummul qura bayan ita ya hudo kuma hallo ma'ahadul haram al-makki shi ma ma'ahadul jami'i ga masallaci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'o'i da yawa ya hudo daga ciki al-jami'a al-islamiyya bil madina daga ciki kuma hallo da akwai kulliyatul haram al-madani idan kaga masallatayya wani abu ne wanda yake hujjo ci gaban musulmi da haka mu yi kokarin ɗaukar wani alkawari a samu matasan da za su ba da lokacin su duk lokacin da za a yi karatu sawa amma da yake ba da karatu duk sati sati ko duk lokaci kaza lokaci kaza a dinga ɗauka ana yaɗawa don wani su amfana wani ko bai ji ba wa'azin ya ga matasa an zauna ana karatu yana kwaɗayin neman ilimi ya sa baka san ba wannan mutumin wani Allah dalilin wannan kuɗin da ya zama malami duk lokacin da ya yi karatu ma kana da lada kana da kamantu alhali kuma in ka yaɗa waƙa ka yaɗa jiko wallahi kana da kuɗi kenan wanda tiktok da facebook da sauransu da za ka buɗe da wakan kanin ya yaɗa ababen da bai shahi ba haka wannan karatun da ake na unguwar ka yaɗa wani sabon abu ne babu shi a wannan kai ka san nan ta ne ni kokari yan uwa Allah ta albarka Allah ta alkhairi kuma malaman da suke rike da wannan masallaci bangaren jagoranci da koyarwa Allah ta ka muke alkhairi yan uwan da suke hirimta da wannan masallacin Allah ta masa albarka da alkhairi dukkan yan uwa da makwabta da wanda suke cika wannan masallacin da raya shi Allah ta albarka da alkhairi wannan karatu da muka yi Allah ta cikin zan na ta umu abinda muka faɗi da Allah ta cikin zan na ta umu insha Allah za mu hudawa ba da wani kafa kenan abin magana domin ba suke mana da ta'aliki da addu'a insha Allah